نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا قيبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزرنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wa'alaikum salam.
muna godiya ga Allah madaukaki da ya bamu ikon haduwa a darasinmu na fatawar musulunci a yau juma'a 23 ga watan zulqa'da shekara 1440 a hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya dace da 26 ga watan bakwai shekara 2019 game da lokuta insha Allah a zahar 12 da minti 19 la'asar kuma karfe 3 da minti 35 magariba 6 da 35 isha'i karfe takwas saura minti takwas alfijir kuma karfe hudu da rabi da minti bakwai fitowar rana kuma karfe shida saura minti bakwai muna cikin darasin muna littafin bulughul maram na alhafiz ahmad bin ali bin hajar al-asqalani rahimahullah muna cikin kitabu sala a babin sallah ta tatawu'i sallah ta nafila mun karanta hadisai da suke bayani akan witiri wanda mun zo mun tsaya ina jin akan hadisin Jabir na dan Abdullahi radiyallahu anhuma Na'am.
wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna man khafa Allah ya koma akhirar layli falyutir awwala duk wanda yana tsoron ba zai tashi a ƙarshen dare ba to yi witrinsa a farkon dare sannan wa man tamiya ne kuma akhirahu falyutir akhirar layli duk wanda ya tsammanin zai tashi a ƙarshen sa to yi witri a ƙarshen dare domin sallah a ƙarshen dare abin halattowa ne kuma shi yafi Na'am.
na'am kuma mun yi bayanin wannan hadisin da sauran hadisai da suka yi bayani na wato sallar witiri a ƙarshen dare wannan shi ya fi lada amma idan mutum ba zai iya ba to ya witirinsa a farko ya fi bai yi ba ɗin. to hadisin mu na yau dai mal rahimahullahu ya ce wa an ibni umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دغ منزون الله تيرا دا منشن الله سبحانه a gare shi yace idza tala al fajr idan al fajr ya keto faqad dhahaba waqtu salati al layl wal witr to lalle lokacin sallar dare babu ya tafi hakan nan lokacin witri ma ya riga ya tafi idan har al fajr ya keto fa autiru qabla tulu'i al fajr saboda haka sai ku yi witrin ku tun kafin al fajr ya keto wannan hadisi imamu turmizi ya rawaito shi akwai hadisan da muka karanta a baya wanda suke da magana akan irin wannan na cewa ana yin witiri ne a dare duk wanda ya yi waye gari bai yi witiri ba to babu lokaci ya wuce masa Na'am.
kuma mun zo mun karanta wasu hadisai da suke nuna yiwuwar haka ɗin kamar hadisin eh, abi sa'idin al-khudri wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna a ciki eh, man nama anil witri aw nasiyahu falyusalli idha asbah duk wanda ya bacci ga witrin sa ko ya manta bai yi ba to idan ya waye gari zai yi ko kuma idan ya tuna zai yi to wannan hadisin shi ma hadisi ne sahih sannan kuma akwai hadisin da ya nuna har yanzu babu witiri bayan alfijir ya keto sannan ga wannan hadisin kuma da ke gaban mu shi ma kamar wannan da muke faɗa ne idan tala alfajir faqad dhahaba waqtu kulli salatin layli wato duk lokacin sallar dare babu ya tafi kulli salatin layli duk lokacin sallar dare dama lokacin sallar dare yana kama wani daga isha'i Na'am.
in tahajjud ne kuma zai kama ne daga bayan bacci don tahajjud daban sallah haka na nafila na dare daban shi tahajjud wato yana da matsayi daban wa min al-layli fa tahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqama mahmuda duk sallar da ake magana na falalan tahajjudi falalan qiyamul layli ana so ya kasance bayan an yi bacci ne amma tarawihi ana yi kafin a yi bacci domin bayan an yi bacci a tashi din yafi wahala akan mutum yayi zai yi sallah tun kafin yayi baccin to wannan hadisi ya nuna cewa idan mutum bai wato alfijir ya keto masa duk wata sallah da za a yi na dare da shari'a ta kayyade akan za a yi dare to lokacin ta ya riga wuce wal witr hakan nan witri ma lokacin sa ya wuce saboda haka yace fa autiru qabla tulu'il fajr ku yi witrin ku tun gabanin ketowan alfijir to wannan hadisin imamu tirmidhi ya rawaito shi hadisi ne kuma sahih ibn huzaima da hakim sun saha hadisin kuma imam az-zahabi ya dace da imam al-hakim wajen inganta hadisin to amma fa'autiru na karshe din nan wato ruwayarsa ta zo daga imam muslim na cewa fa'autiru qabla tulu'il fajr wannan ya zo a cikin sahih na imam muslim wancan yankin hadisin ne ya kasance daga wajen al'imam a tirmidhi da kuma hakim da ibn hibban wannan muka ce hadisan za mu haɗa su akwai hadisan da suka nuna ba a yin alwitiri bayan alfijir akwai hadisan da suka nuna zai yi a yi witiri muka yi bayanin cewa abin da ake nufi da ba za a yi witiri bayan alfijir ba mutumin da yana idonsa biyu yana zaune yana wasu abubuwansa haka har lokacin sallar dare ta wuce aka yi kiran sallah ko kuma asalatu aka yi ko kuma alfijir din ya keto ya tabbatar alfijir ya keto babu zancen kuma ya ce bari in tashi in yi sallar dare ko bari in tashi in yi witiri amma idan mutum dama yana witirinsa cikin dare kullum yana yi cikin dare sai ya zo abu ya ɗauke shi kamar rashin lafiya kamar bacci kamar mantuwa da ya tashi alfijir ya keto to a wannan lokacin zai iya yayi shafi'insa da wutirinsa sannan kuma ya raka a alfajirinsa sannan ya yi sallarsa ta asbahi kaga nan ya yi su ne duka bayan keto alfijir shi an ba shi dama saboda me saboda uzuri ne ya hana shi ba sakaci ba ne domin sallah farila ma da yawa mutane suna sakaci mutum zai ce bari ya yi wannan bari ya yi wancan yana ji yana gani har lokaci ya wuce to farilla ma idan mutum ya bari lokaci ya wuce ba da sallah ko ya yi bata yi ba a magana mafi inganci ko ya yi din sallarsa ba ta cika ba.
Saboda sakaci malam.
Saboda sakacin. Malamai suna kafa hujja da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da karantarwarsa na cewa mutum ya yi sallah akan lokaci shine musulunci. Duk wanda ya bar sallah lokaci ya wuce to ya yi abin da annabi bai koyar da shi ko annabi ya ce ka zauna sai lokaci ya wuce ne annabi ya ce kai sallah a cikin lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk wanda ya yi aiki da ba abin da an kai da umarni ba to an bayar mashi da lamarinsa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd man amila amala laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarnin mu to an bayar masa shi yasa aka ce duk wanda yake sakacin sallah yau bai yi sallah ba gobe bai yi sallah ba jibi ya yi sallah ko kuma magariba bai yi ba isha ya yi asbahi bai yi ba azhar ya yi haka dai to idan mutum wannan ne halinsa da shi da wanda bai yayi din babu wani bambanci sai dai kuma ran da ya tuba ya ce yau ya tuba ga Allah zai gyara to shikenan ba sai kuma ya koma ya biya wa'incan salloli da ya babbare ba ba ma ko da ya san adadin su ba sai ya cika ba don ko yayi din Allah ba zai karba ba saboda yayi abin da Allah da Annabi ba su ba shi umarni ba amma mutumin da ya manta sallah ko bacci ya dauke shi wannan ko yaushe zai biya shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man nama an salati aw nasiha falyusalliha idza zakara wa dhalika waqtuha duk wanda ya bacci ga sallah ko ya manta idan lokaci ya zo sai ya yi ta don wannan ita ce lokacin sallah to wannan hadisin yana nuna mana wato idan mutum ya bari lokaci ya wuce to lokacin sallar dare ya riga ya tafi shi yasa ya ce ku yi alwitiri kafin ketawan alfijir na'am kuma ya nuna mana kenan lokacin sallar witiri tun daga isha'i ne har zuwa ketawan alfijir duk wannan lokaci ne na sallar witiri kuma mun ji bayanai a hadisan da suka wuce wannan kuma hadisin mal rahimahullahu yace ana Aisha ta radiyallahu anha qalat daga Aisha Allah ya kara mata yadda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yusalli dhuha arba'an wa yazidu ma sha Allah rawahu muslim Aisha radiyallahu anha take cewa manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yusalli dhuha ya kasance yana salatan sallar wato hantsi sallar walaha da ake cewa salatul duha wato arba'an yana yin raka'a hudu ya raka'a biyu ya yi sallama ya raka'a biyu ya yi sallama sai ta ce wa yazidu ma sha Allahu kuma zai annabi zai yi karin abinda wato Allah ya so ya ƙara shi ma'ana zai ƙara akan rako'in nan guda hudu ya yi wasu adadi fiye da haka ɗan na'am
walahu anha daga imam muslim din kuma daga aisha radiyallahu anha take cewa annaha su'ilat an tambaye ta hal kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yusalli duha shin ta ta sani ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a lokacin hantsi na'am qalat la tace a a illa an yaji'a min maghibatihi maghibihi Mhm.
sai in ya dawo daga tafiyarsa annabi yana yin sallar hantsi ne ta ce a'a ya salli duha ta ce la illa an ya ji'a min maghibihi sai in ya dawo daga tafiyarsa daga tafiya na jihadi tafiya na wani abu na'am in ya dawo to yana yin wannan sallah na lokacin hantsi na'am wannan hadisi shi ma imam muslim ya rawaito walahu anha daga muslim daga aisha har yanzu na'am na'am ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط صبحة الضحى na'am ban taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar hantsi ba wa inni la usabbihuha amma ni ina sallatanta na'am na'am Mm.
ita tace bata ga annabi yana sallah ba amma kuma ita tana yin wannan sallar wadai Mm.
kaji dai hadisai ko na ji mara To a nan me za mu fahimta, Aisha ce ta rawaito kuma hadisan duka daga Imam Muslim ne, daga sahabi- sahabiya ɗaya, matar manzo sallallahu Alaihi wasallam wacce ta kasance tana leƙa ibadun annabi sallallahu Alaihi wasallam na cikin gida, amma ta ce bata san annabi yana yi ba. Kuma hadisin farko ta nuna cewa annabi yana sallatar raka'a hudu, na'am, na'am sai kuma ya zo wato ya ƙara abin da zai ƙara a ciki- a kai.
Mm.
harisu ummu hani binta abi talib kuma a amul fathi ya sallaci raka'a takwas ne ba raka'a hudu ba domin ta zo annabi yana wanka Mm.
da ya gama wankan sai fita sai ta gan shi yayi sallah raka'a takwas to anan ne wato wasu malaman suke nuna cewa sallar duha karancin sa raka'a hudu ne yawan sa raka'a takwas ne ga annabi yana hudu kuma yana kara abin da Allah ya kaddara to amma sallar duha nafila ce kamar sauran nafilfilu na'am na'am daga raka'a biyu abin da ya sawwaka mutum zai yi kuma ga hadisin da ke cewa salatul awwabina hina tarmadul fisal wanda zamu zo mu tarar da wato wannan bayanin a can gaba na'am
to tunda hadisan duka ingantattu ne kuma anan akwai na yayi da bai yi ba Mm.
me malamai suke faɗa akan wannan ɗan na'am na'am
abinda suke bayani a kai wato kamar haka saboda an yi kai kawo imam ibn al-qayyim rahimahullah a cikin littafin zadul ma'ad fi hadi khair al-ibad ya tattaro wato bayanai game da wannan hadisai Na'am.
na cewa salatu duha ana yi ba a yi Mm.
sai yake cewa ikhtalafa an-nasu fi hadhihi al-ahadith ala turuqin mutane sun sa- wani sabani a tsakanin su game da wannan hadisin bisa ta hanyoyi daban-daban hanya ta daya su ne ita ce hanyar man rajjaha al-fi'la ala tarki wanda ya rinjayar da aikatawa akan bari bi annaha tatadammanu ziyadata ilmin wato akwai ɗauk- ƙarin ilimi ƙarin sani wacce ta ɓuya akan wanda ya ce ba za a yi ba wa man hafiza hujjatan ala man lam yahfaz duk wanda ya kiyaye zai zama hujja akan wanda bai kiyaye ba kuma Aisha an tambaye ta kafin ta ga annabi ya- yana salatu duha ne na'am daga farko ba ta- ba ta gani yana yi lokacin da aka tambaye ta sai ta ce annabi ban taba ganin shi yana yi ba sai daga ba kuma ta ga yana yi kuma ita din ce aka tambaye ta tace annabi yana raka a hudu sai ya dora a kai kaga kullun idan aka samu magana na cewa wani ya zo ne ko bai zo ba idan wani ya ce ya zo wani ya ce bai zo ba waye za a gabatar za a gabatar da magana wanda ya ce ya zo na'am me yasa saboda zuwa din wani karin sani ne rashin zuwa din shine asali na'am to amma zuwa din wani abu ne da ya faru kare akan rashin zuwa saboda haka sai a karbo magana wanda ya ce ya zo akan wanda ya ce bai zo ba idan aka duba akwai dalilai da za su gaskata wannan magana na'am saboda haka i- idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai ya sallar hantsi sai kuma ga hadisai da suke nuna eh annabi yana yin sallar hantsi to rashin yi din shine asali idan ba a samu umarnin shari'a ba amma idan an an ce annabi yayi sai a duba hanyoyin kuma hanyoyi ne ingantattu malam shi yasa ya kawo hadisin yi din Mm.
dukkan su daga imam muslim ne wannan yana nuna mana mutane su san cewa a hadisai akwai nasir da manso kamar yadda a alqur'ani akwai nasir da manso wani lokaci ba a yi abu ba wani lokaci kuma za a yi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sunansa na karantarwa da tausayinsa ga al'umma idan zai aikata wani aiki na ibada to idan mutane za su zo su dinka kwaikwayonsa sai ya zo ya daina yi don kar ya yi abin ya zama farilla akan mutane na'am sai ya sake ya bar abin can kuma wani lokaci sai ya yi don ya koya al'umma cewa wannan abun fa ba dole ba ne ba farilla ba ne sahabi ne wanda yake da dama ya yi wanda bai da dama ba abin zargi ba ne wannan yana daga cikin salonsa kamar yadda ya da a sallar tarawihi kaga sallar tarawihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kwadaitar a hadisai daban-daban kuma ya zo ya ya yi sallar da kansa ya zama imam Mm.
amma da yake al'umma suna taruwa sai ya daina fita an zo an taru da safe ya ce musu na san kun taru Mm.
abin da ya hana ni fita shine gudun kar a farlanta muku na'am ku zo ku kasa to irin wannan ne ta- saboda haka sallar duha ma yana yi yana bari wannan masu tafiya sun rinjayar da wannan cewa ai wanda ya kawo ƙarin ilimi Mm.
to maganarsa za a ɗauka to na biyu kuma ba'ifa ta biyu ita kuma zahabat ila a hadisi tarki su sun tafi akan hadisan da suke nuna barin kada a yi salatul duha me hujja su suka ce ai isnadin su ma nasun yana da kyau tunda hadisan duka biyu daga imam muslim ne na'am sannan kuma a cikin ayyukan sahabbai kuma gashi ruwaya da ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lam yukalli lam yakun yusalliha wala abubakar wala umar annabi da abubakar da umar ba sa yi wannan shine dalilin sunna saboda haka suka ce ba sai an yi salatu duha ba wasu kuma suka tafi ga magana ta uku cewa wato ana son mutum ya yi salatu duha wato a wasu adadin kwanaki fa yusalli fi ba'd al-ayyam duna ba'd mutum yayi sallar a wasu kwanaki Mm.
ya bar wasu kwanaki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yana yi wani lokacin baya tunda Aisha ce ta rawaito yana yi Mm.
Aisha ce ta rawaito bai yayi ruwayar Imam Muslim je fa- mai yi din mai barin ma ta Imam Muslim ne Mm.
ba wanda zaka ce a wannan yafi wannan inganci Mm.
to saboda haka suka fifita zancen a yi wani lokaci a bar wani lokaci na'am
wannan shine ruwaya ɗaya daga cikin ruwayoyi da suka zo daga Imam Ahmad rahimahullah wanda wasu jama'a kuma suka goyi bayan sai kuma fahimta ta hudu akan wannan cewa wato babu tufka da warwara a hadisan da ake bayanin nan sai ce walaysa fi hadhihi al-ahadith hadithin yadfa'u sahiba ba wani hadisi da yake ture wani me yasa Mm.
saboda wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar duha raka a hudu din nan na'am na'am ya ya ya halatta ya ganshi ya yi wannan hudun ne kadai wani kuma sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a biyu na'am wani kuma ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci raka'a takwas na'am na'am wani kuma ya ji annabi ya sallaci raka'a shida kowa kuma yana bada labarin abin da ya gani ne ba abin da wani ya gani zai faɗa ba na'am wani kuma sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallan ba sai ya zo ya bada wannan labarin karshen sa dai yana yin wannan raka'o'in har zuwa raka'a goma sha biyu raka'a tun daga raka'a biyu Na'am.
har zuwa goma sha biyu akwai inda suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar hantsi saboda haka hadisan ba tuka da walwala kamar yadda da muka faɗa wanda kowa ya ba da labarin abin da ya gani Na'am.
idan misali mutum ya zo kace masa da Allah ka ga wani akan hanya yana zaune a ban gan shi ba Mm.
sai wani kuma ya zo ya ce da Allah ka ga wani a bakin titi eh na gan shi yana zaune na'am to sai ka juya kuma ka ce da wanda yace ban ganshi ba din ƙarya kake yi ko kuma ka ce da wanda yace na ganshi din ƙarya kake yi shi wanda yace bai ganshi ba a lokacin wannan mutum bai zo ya zauna ba Mm.
shi yasa bai ganshi ba na'am shi wanda ya ganshi bayan wannan din ya wuce sai ya zo ya zauna Mm.
ko kuma shi wanda ya zo ya ganshi din mutumin yana nan amma daga baya ya tashi tuku wannan ya zo Yeah.
kowa ya ba da labarin abin da ya gani ne ba wanda zaka karyata da maganar sa akan wani Mm.
in kana so ka san wato wa ya fi wace magana zaka dauka Yeah, ya saura gare ka ka bi ka dubi awanni da suka yi kai karfe nawa da minti nawa ne da sakan nawa Yeah.
ka wuce a ka gan shi yana zaune Mm.
in yace na gan shi yana zaune karfe tara da minti hamsin da biyu shi kuma wannan sai ka zo kace to kai da ka zo bayyanan karfe nawa ka zo Mm.
a ni karfe goma ne da minti biyar to Na'am.
yanzu wanne zaka kore ba wanda zaka Ba kore wanda sai kore.
dai Mm.
akwai wanda ya- ya riga da kuma wanda ya zo daga baya Na'am.
wayannan su ne bayanan to kamar haka ne yace hadisan babu tuka da warwara wanda kowa ya gani ummu hani ita ce kadai wacce ta rawaito raka'a takwas na'am to ga hadisin Aisha mai raka'a hudu annabi yana karawa ga sunan dai hadisai daban-daban saboda haka mutum zai yi abin da ya sawwaka babu tuka da warwara na'am
wasu kuma suka tafi akan cewa fahimta ta biyar kenan suka tafi akan cewa a'a wannan sallah ta hantsi ana yin ta ne saboda wasu dalilai idan wani abu ya faru sai a yi ta na'am na'am kamar salat amal fati hadisin ummu hani Mm.
ai shekarar da aka yi budin makka ne annabi ya zo ya shiga ya yi wanka ta zo yana wanka lokacin ma eh, ta zo da kukanta ali ibn abi talib ya ce zai kashe wani wanda shi ita ummu hani ta bashi kariya ali ya ce ban yarda da kariyar da kika bashi ba to a nan ne ta zo sai ta ga annabi yana wanka ta jira ya gama wanka ya fita shine sai ta bada wannan labarin cewa da ya fita din sai gashi yayi sallar raka'a takwas to kaga eh, ya a shekarar da aka yi budin makka ne yayi wannan na'am sai kuma wani lokacin lokacin da Itban bin Malik ya zo yana da uzuri na cewa ba zai iya zuwa masallaci ba ya ce ya Ram- ya Rasulullah zo kai sallah a gidana wurin da zan dauke shi nan ne wurin sallah na na'am to sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi sallah a wannan wurin sai ya dauka wato yin sallah a wannan wurin na'am wannan su ne fahimta ta karshe kenan na farko za a yi don hadisan da suka nuna za a yi na biyu ba za a yi ba don hadisan da suka nuna ba za a yi ba na uku za a yi a wani lokaci za a bari a wani lokaci na'am na hudu za a yi wato kowa ya bada labarin abin da ya gani ne Na'am.
mai takwas ne mai hudu ne mai biyu ne kowa abin da wanda ya ce ba za a yi ba ma shi ma abin da ya gani ne ya bada labari sannan na biyar shine za a yi a munasabat idan wasu dalilai suka faru kamar budin makka kamar eh, bukatan eh, itban bin malik ya ce zai sallah a gidansa na'am to kai ma da kuma hadisin aisha cewa sai dai annabi in ya dawo daga tafiya yake yi Mm.
duk wayannan asbab suke sawa yi to wanda ya dauka a haka shi kuma sai ya dinga yi a irin wannan munasabat amma dai almuhim sallar hantsi sunna ce wacce take wato mustahabbiya domin hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kudaitarwa na ayi su na'am na'am ya nuna kwadaitarwa na a yi su kamar a hadisin abu huraira radiyallahu an yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wasiya da abu uku ya- ba zai bar su ba har ya gamu da Allah daga ciki akwai rak- sallar wato hantsi Na'am.
rakatai ad-duha sannan kuma ga hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa gaban dan adam duka akwai sadakan da za su yi kullu salama minan nasi alaihi sadaqa kullu yawmin tatlu fihi shams ta'dilu bayna ithnaini sadaqa gaban mutum kullun akwai bukatar yayi sadaka gaban ka 360 na'am akwai bukatar su yi sadaka idan ka yi sulhu tsakanin mutane ka yi sadaka idan ka yi umarni da alkhairi ka yi sadaka in ka yi hani ga sharri ka yi sadaka idan ka gusar da kazanta a kan titi ka yi sadaka idan ka taimaka wa mutum ya hau dabbarsa na'am Na'am.
ko ka ɗora masa kayansa a dabbarsa ko ka tura masa motarsa ko ka ɗora masa kaya a motarsa ka yi sadaka na'am na'am sai ya ce kuma wato abubuwan nan dak- duka idan aka tara su na'am kuma raka'a biyu da mutum zai yi Mm.
ya ɗauke wa'annan abubuwan duka na'am in kai raka'a biyu gaban ka duk sun yi saraka da ake bukatan jikin ɗan adam iya yi sannan kuma ah, hadisin da muka ce wanda nabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar shine salatul awwabin ina tarmadul fisal wannan shine hadisin da zamu tsaya akai a gaba yana nan cewa malai yace rahimahullah an zaid bin arqam radiyallahu an daga zaid dan arqam Allah ya kana masa yadda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الله عليه وسلم يتي صلاة الأوابين حين ترمض الفصال na'am رواه الترمذي وانا حديث صحيح ني إمام مسلم ما يا رويتوشي صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من الضحى na'am وانا شيء وتسلر الأوابين الأوابين سوني ما سيون كوما وقع الله na'am bayin Allah masu komawa ga Allah wato duk lokacin da suka yi wani kuskure suna istighfari suna tuba suna nadama suna komawa ga Allah sune awwabi na'am hina tarmadul fisal lokacin da wato fisal shine ƴaƴan raƙuma za- tarmadu wato tahtare suna jin zafi suna konewa dalilin zafin rana Na'am.
idan rana ta fito a farkon la- rana ai babu zafi Mm.
amma rana tana gir tashi tana tashi sama tana har ta zo ta fara zafi Na'am.
to idan ƙananan raƙuma da suke kwance a fili Na'am.
suka fara jin zafin ranar don in iyayen ne su sun jure jikinsu ya yi tauri Mm.
ta yadda za su jure wa zafin rana to amma su ƙananan idan fatan su din bai bai rika ba saboda zafin ranar ba su iya ba sai kaga sun tashi suna neman inda za su kare kansu daga zafin to har ya kai ga wannan lokacin tun daga dagawar rana fitowar rana ta daga har zuwa wannan lokacin lokaci ne na salatu duha Na'am.
to shine malamai suke kwatantawa kenan sallar duha za ta kai har zuwa karfe goma sha ɗaya misali Na'am.
ko mai ɗan ɗora kaɗan Mm.
don lokacin da rana za ta yi zafi Zafi.
kafin ya zaman tuli yana nesa da zawali Mm.
to wannan shine lokacinsa Na'am.
to kaga wannan hadisin ma ya nuna kenan za a yi sallar sallar duha Mm.
har kuma da ayyana masa wato tsawon lokaci da zai yi har kafin a zo a a daina Na'am.
na fatan an gane to wannan shine hadisin da zamu tsaya akai alhamdulillah hadisin kuma yana da inganci kamar yadda muka yi bayani Na'am, Allah. Wato, aka makalla ga tambaya game game da sallar duha. Idan alimsa na makara ko kuma na yi bacci na tashi na kuma lokacin sallar duha ta wuce yayin da hadisin ne ya nuna mana. Kan samu dama in rama?
salatu duha Na'am.
a sallar hantsi ba ta cikin nafilin da za a rama Na'am.
wutiri ma saboda muhimmancin ta ne Na'am.
za a rama ta amma idan mutum ya lazimta wa kansa kullun yana salatu duha to zai yi ne zuwa wayannan lokutan Lokacin.
daga fitowar rana na'am Na'am.
lokacin ne da nafila ta halatta a yi Mm, mm.
to har zuwa karfe goma sha ɗaya in mutum ya samu ya yi. in bai yi ba sai ya bari ya yi nafilfilinsa na kafin azahar da bayan azahar Na'am.
na fatan ka Na'am, fahimci na'am.
wannan su To alhamdulillah masu sauraro ana sauraron shirin fitar musulunci kenan daga nan gidan radio tarayya Peace FM garin Maiduguri lokaci ne da mai sauraro zai tambaya lambar da aka saba sifili takwas sifili biyu hudu hudu daya tara biyu biyar hudu zero eight zero two four four one nine two five four salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam bismillah malama To tambaya na shi ne ina da yar uwata na'am
ta shekara ishirin da aurenta.
na'am
Mijin ya taɓa yin aure bai aihu ba.
mm To ita ma kuma mu kawai barta ta yi aure duk su su suna faɗa su su za ta dawo gida. To shin yanzu in aka raba auren ya yi so da yawa.
me zai sa a raba to malaci me Shekara ishirin fa bata taɓa haihuwa ba.
eh sai me
To tana da kuma ita kace.
eh tana son ta haihu Eh shi kuma ya taɓa yin auren ba ta- ba dai bai aihu ba.
ta Matan ta aihu ita kashita.
na'am Madalla, ki saurara mana zai bada amsa insha Allah. Wa alaikum salam, me tambayan?
tana da doctor samu na sharing samun suro min dus kuma da kuma samun suro min kifi wa sauran kalaji a mata yin ba
usgumin tafi wa kuru
a kusurwa tilur min kifi wa
loktur ga ina le tulur min tafi wa din
yau wajen ba na a loktur gira na an dara lenim ayi azallim dara lenimin
yau da na gira nan loktur su ta sare ne na'am
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam, yawwa me tambayan?
Ina kwana malam.
Na'am.
lafiya
Ina kwana malam.
lafiya Ya- lafiya ya- na'am.
Ya ji gaisuwa me tambayan? Allah masu in ba a shirya ba kada bugo a bar wasu da suka shirya su bugo su yi tambaya. Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Malam bismillah me tambayan?
yawa abin na nake son in tambaya Mm.
na sati biyu kuna ya wuce na malam ya amsa wata tambaya matar ta ta sai tambaya ta amsa wata tambaya.
ya san wata wata tambaya
To ta san abin nan. Ma ya ce matar ta ce so ta kara so ka ta ta abin nan. Uwar Aisha. Yawa ta ce malam ta ce sai karatu sai karatu. To dalla mun za ga ne malam wannan abin nan. Malam malam wannan tambaya malam ya kara kamata ya amsa wannan tashi mutum ba zai je makaranta ba tashi akwai wata cutar da zai tashi ta wannan da don haka dalla a yaku da fara tambaya tukunna kai ka takaita ka yi Me- me tambayar tambayan kanka ban ka yi tambayan fahimce ka ban fahimce ka ba ba ka sake tambaye tambayan ka fado ka fado shi mu ji shi direct me ya ta- me ya tambaya aka wani tambaya aka yi a lokacin faɗa mu ji
matan ta ce tana wato a addu'a kajira addu'an haila
eh sai ma ta ce wani ta ce ta yi karatu okay wasu oh kana magana malam sai ce ta je ta yi karatu shine maganan ka kamata ya malam ya bada ansa Eh.
kenan oh to eh malam bai mara sawa ya kamata a yakuri a yakuri a ta a ya don Allah ya ce fa karu Allah zikiri in kuntu la ta'lamu to ta yi ba zai je makaranta ba ta yi yana da cuta don haka an yi tambaya don Allah a yakuri a ta a amsa tambaya
to mun ji shawara mun ji kai shawara kake bare kenan ba amma tambaya me ya tambayar da ita matar ta yi wata tambaya ta ce wai menene addu'an haila ko tambaya da aka yi wai take tambaya menene addu'an haila addu'an haila Mm, sai ka ce mata ta je makaranta mm.
to shi shi yake din maka yana bada shawara shine shin ai tunda ta ta- ta tambaya ai kokar a bata Na- na ansa fahimta na eh fahimta.
mun ji mun gode Shukran, wa rahmatullah.
Salamu alaikum.
wa alaikum salam me tambayan
amma ana wala akan ina yawan rashin lafiya ne mata kuma kwana idan na kwanta ina wani sun ugayen mafarkai ba kai ba gindi sai dinga yin mafarki ina cikin gani na a cikin wani rani da ya gashi nan da biya idan na tashi sai in ji gaba ɗaya jiki na ya rawa dan ne addu'a na koma na kwanta har idan sai in dinga yin wa'annan mafarkai mafarkan wallahi
to Na.
malam zai bada sakin dan saurara insha Allah Kun jima yana damuna ya kan biyu wallah haka yana damuna da da kullum ina neman malami wannan sai yau Allah ya bani iko na sani.
to alhamdulillah thank you dan To saurara na gode. Allah mai da malam gida yanzu lafiya.
yanzu ya kike ji to yanzu ya kike in malam ce yanzu ya kike ji
A yanzu din wallahi yanzu haka ko da rana na kwanta ina kwance sai na yi wannan mafarkin.
a yanzu da kike magana zuciyanki baya bugawa
Zuciya na yana bugawa.
to shikenan Wallahi yawan Kalas, kalas.
tafiya na idan da na to sai shi ina kenan ina malam bugawa.
malam malam malam ya ji dan saurara malam ya ji ki a To sannu na saurara gode.
Yawwa.
Jazakallahu khairan.
Salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi malam da bismillah malam
a ba tambaya zan yi ba na ji wani ne na bayani ina ga na fahimci maganar nashi shi yasa na ci bari in kira an yi ƙarin bayani a kai to bismillah a ranar da aka yi tambayan ni ma ina ji ba wan ba addu'an haila ba ne ta ke tambaya to cewa ta yi ya aka yi ake wankan haila me ake wankan shi ne haila malam ya ce mata ta je ta yi karatu to idan na fahimci shi wannan mai maganan ciwo roƙo yake yi da Allah idan an yi irin wannan tambayan a dinga amsawa kafin nan idan za a ce ba ta je ta yi karatun ta yi ta yi saboda tambayan shi ne emergency karatun daga baya za ta iya zuwa ta yi ta yi assalamu alaikum shi ne ina gama maganan shi to Na.
mun gode Assalamu alaikum alaikum salam malam ina neman addu'a ne to To, Allah ya biya da ni da marayuna to
Allah ya Allah ya biya ɗaukaka bukata.
malam.
amin amin Barakallahu.
mun gode na gode na a da mu da addu'a Barakallahu fiki.
Mm.
Allah ya ki.
Assalamu alaikum alaikum salam bismillah salama Na.
Yawa, Sheikh.
na wata gida Marhaba.
daddaga muryanka kadan ana Allah na'am
salama ko ranar ne bismillah
sannan razu ko zuba ja za
ba ma jinka fa
kan mai razu kwalzu ba ja a yi
baya fita maganin ka baya fita ka bar ka sake
na da walta ne gulle yawa ah, yo yo asu nan ya
wa alaikum salam bismillah lafiya kalau
Malam tambaya mu shi ne, na'am na
idan idan sallar jidi ya haɗu da sallar juma'a, mm
to mala idan kai sallar jidi za ka yi kada yin juma'a ko kuma za- ba za ka yi ba.
ta to dan saurara ka gani ka ji kai Yawa.
wa alaikum salam
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam bismillah
Na gama.
lafiya kalau mai tambaya
Wanda ana shi ne ne. Shin a tsallan shafi da wasu mm a karanta saki suna da kuɗi a yin kashi da da kuɗi Allah da salatu na shi shin dole ne
shin dole ne
yana so ne ya yi. Ka ba da da yi idan mutum da samu ya yi sannan mutum da shafi da wasu ba ya kwana kamar zai zama bashi saboda muhimmancin da kenan in gari ya rayu da zai biya kun sai lokacin shafi da wasu ya wace gari ya yi tukuna zai biya.
to sai ka dan saurara malam zai ba da amsa insha Allah malam da malam kafin cikin Mm.
na'am Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah. Ba ma jinki.
la ilaha illa anta subhanaka
Sal- Salamu alaikum. Bismillah. Lafiya kalau.
tambaya ne kuma da munan kamar ba da shawara ne da da ai mana amma ya samu dama ya ma nasiha kan magana maganganun karare wannan da Allah Maganganu
shi wurin maganganu a cikin jama'a kawai kar- karare kawai to haka to to to na karerayi to eh to magana bu za ku alkawari da shi mutum ya saba da kar- karare ne ba iya hakuri to shi kenan. Malam zai malam san insha Allah. Malam kara yi ko?
ita Mm.
muna iya mu tsaya haka To, bari mu dauke a ƙarshen insha Allah. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To, na'am, me tambayan? Bismillah.
Na'am, ah, kaman malam Kamarin ya kwarki.
Eh, bismillah, bismillah.
Ah, me gidan ba su da krasun sunan yare. Wanda ya zuru zuru soro ne aula kan ne duri ya mutane dai ali ya kana karo. Kanti ba?
kun muna am kalanzin Ah, ku sai krasun dai do kan tin ba au. Wai sai koro ne koro da kan ya zana kula da ya tsiri.
yo nye du Kuma ra ne ma na kaba biyan pura da mantin ya.
yo kolumi ma ndusurum bin
Na?
ndusurum bin awon zurum boy meyo na bin da ya kira hamsin da ya bai nan gadan jiro ya zuru la ya kasa da ya na duri doma ya da yak
to am ga be biyar
kusuda a
ya
ni ka an du kolu ne kolu ne sai ndu ko da kala din so kolu ya ai ba na
to kutula
shiro kwalumiyawa a kolu na su kutuna ro an mar kana ya
an mar an jira am ka kala da ya ngala ngala ngala insha Allah to ki saurara ma da yaji masu sauraro a ku ya kwata ma za mu samu za mu za Ina mu godiya.
za mu Marhaba.
samu doka a yau kenan insha Allah kamar kaza bismillah
na ina muke abin nan mai tambayar mu na farko ke cewa
kan haihuwa ko
wato abin nan yar uwarta ce wato shekaru 20 da hai- da aure na'am ta yi aure tana da shi wajen shekara 20 da mijin suna zaune amma kuma bata samu haihuwa ba na'am
to shine uh, suke so ta fita daga gidan mijin shine ma nake tambayan ta me yasa don ba don- don ba su haihuwa na'am don mijin ya taba aure bai haihu ba Mm.
kuma yanzu magashi sun yi aure ba a haihu ba No.
eh to tunda yanzu an samu ci gaba na bincike Mm.
tana iya ta je da shi din a bincika me yake kawo rashin haihuwa akwai wata illa ce da za a iya magancewa a likitance za a taimaka musu in akwai su je a taimaka musu idan babu ba za a ce mace don suna tare da miji ba a haihuwa a ce za ta fita ba don ba a sani ba ko ko da ta fita din ba ta cikin waɗanda za su haihu Yeah.
kaga ba za a sani ba Mm.
to amma idan aka bincika aka gano cewa eh mijin yake da matsala ita lafiyanta idan da ita ne za ta iya haihuwa amma zamanta da wannan mijin ba zai ba ta dama ta haihu ba saboda shi kwayoyin halittarsa babu su ko kuma akwai babu karfi Na'am.
to tare da haka ta- ta zauna tun da an riga an yi auren ta zauna ta nemi ladanta a wajen Allah ya fi akan ta ce za ta fita Na'am.
amma idan ta ce za ta fita ba ta yadda ba wannan ba mai tilasta ta Mm.
ko da ba wani abu ko ana zaune ana haihuwa ma haka mace in ta ta- ta tashi ta ce ba ta son miji ba za a tirsasa ta dole sai ta zauna da shi ba Mm.
balle kuma akwai wannan larura ta gane cewa larura ce jarrabawa ce Allah ya jarrabe shi in shi ne ke da matsala Mm.
ko ya jarrabe su dukan su biyu ko kuma ita ce ma wani lokacin take da wannan matsala kuma rashin haihuwa ba yana nufin cuta ne ba zallansa akwai wanda dalilin cuta na wani abu na kwayar halitta da ke da matsala ko wani abu mai kama da haka Na'am.
to amma zai yi kuma dukkan su suna da lafiya kamar da mun taba bayani akan irin wannan Mm.
sun zauna da auren su sama da shekara 20 din amma da tasu ta hada su suka rabu Mm.
sai ta je ta yi aure sai ita ma ta haihu shi ma da ya aure ya haihu Mm.
kaga kenan a tsakanin su din ne Allah bai rubuta za su haihu ba amma kowanne yana da rabon haihuwa da lokacin Allah ya kawo ya kawo an rabu kuma an haihu Na'am.
saboda haka irin wannan su yi addu'a Allah ba abin da ba zai canza ba Mm.
ya ba su zuri'a tayyiba idan Allah ya kaddara cewa zaki haihu sai kin haihu Na'am.
in ko tare da wannan mijin ko kuma Allah ya kawo rabuwa cikin ruwan sanyi ki je ki haihu amma ina amfanin ki ce ke ba za ki tunda ba ki haihuwa bari ki fita Mm.
kin fita a gidan mijin kuma ba wanda ya zo ya ce miki nawa ba wanda ya zo ta yi sai ki zo kina cewa to ina ma da ina gidan shi ma ai ya dauke min dawainiya ka gani Na'am.
wannan shine mai cewa yin sallah karfe ba- bakwai da minti hamsin lokacin kusa ne hamsin da biyu muka ce ko?
Na'am. Haka.
takwas saura minti takwas ne a yanzu Mm.
saboda haka da za a tabbatar in a wani yanayin an tabbatar cewa eh shafaki ya buya ana iya ayi sallan ba sai lalle bidabt wannan lokacin ba Na'am.
amma in ratar ta yi yawa misali mutum ya ce zai sallah bakwai da rabi to kaga eh, lokacin ya yi nisa saboda haka lo- zai tarar ya yi sallah lokaci bai yi ba Na'am.
wannan shi ne mai tambaya kan addu'ar haila ko wani abu mai kama da haka Mm.
eh eh, wato wani lokacin dole a addinin musulunci akwai ladabtarwa Na'am.
akwai bisha albishiri akwai kuma tsawatarwa bashiran wa nadira Na'am.
to idan ana tambayoyi wani lokacin zaka fahimta a cikin tambaya wato mai tambayar yana da sakaci sau da yawa za ku ji wata za ta yi tambaya ko wani zai tambaya in ce Allah ya sa masa albarka kaza kaza saboda ku tambayar tana da matukar muhimmanci na ni kai na din ya motsar da ni na in mai da tunani ko in mai da in kara nazari akan wannan mas'ala wani kuma zai tunani abun da ya shafi haila ba sau da yawa ba kullum muna magana akai akwai lokacin da ma muka ce maganganu sun yi akan haila bari mu tattaro tambayoyin haila mu yi za darasi ranar da muka kashe gaba ɗaya karatun mu ma muka yi bayani akan haila program guda aka yi guda aka yi akan haila kuma a haka din kuma muna dinga sassawa a tsakankani to na ce ta je ta yi karatu kuma ina nan kan bakana ta je ta yi karatu din don tambayoyin da ake din nan na tunatar da kai wani abu da ka manta ne ta da kai daga wani tuntube ne ko kuskuren fahimta za a gyara amma kar mutum ya dogara kawai za ka ji rediyo shine za ka koyi addinin ka ɗari bisa ɗari ba zai yiwu ba akwai wani abin da kake so ka ji mai fatawa ba zai taɓa kawo maganan ba don bai zo kai ba kaga sai ka zauna kenan baka da sanin abun kullun kana tambaya eh kana tambaya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna ba a tsaya anan ba aka ce ku je ku yi karatu din ko sai kun yi karatu fasalu ahla dhikri din sai kun je wajen malamin ku yi karatu sannan ku yi tambaya ba ka zauna kana tambaya kadai ba karatu ba za a hada duka don wani abun ko kana karatun ba za ka iya ka zo kan abun ba kuma kana bukatan shi dole ka yi tambaya kuma malami ya yi maka bayani Allah ya samu dace sai kuma idan mutum ya rasu ya bar gado ya'yansa suka ci gadon nan ko matansa suka ci gadon nan to idan suka je suka yi wani aikin sabon Allah shin mijin ko uban yana da laifi eh to malamai suka ce nassin aya ce da Allah madaukaki ya nuna man amila salihan fa nafsi wa man asa'a fa alaiha gado Allah ne riga ya raba ya basu Allah zai tambaye shi akan ta ina ya tara wannan kuɗin na farko wannan tabbas ne in sun bi Allah in sun sabi Allah wannan gare su amma a ina ya samu kuɗin Allah zai tambaye shi akai ya cire hakkin kuɗin ne Allah zai tambaye shi akai to idan akan laifin da suka yi ne malamai suka ce idan uban ya yi sakacin tarbiyyantar da su ba su hakkin da Allah ya ce ba su bana tsoron Allah da ilmantarwa da sanin ya kamata ya bar su hakan nan sake ya nuna musu duniya ne kawai idan suka je suka yi sabo yana da zunubi saboda asalin kuskuren daga gare shi ya taso amma shi idan ya ba su ilimi mai kyawu ya nuna musu tabi'u masu kyawu ya nuna musu su nisanci mara kyawu sai da ya bar musu dukiyan suka je suka yi sabon Allah da dukiyar to wannan ya saura gare su shi ya nemi dukiyarsa halal bai nuna musu hanyar sabon Allah ba ya nuna musu hanyar bin Allah su suka ki ba ruwan shi yana cikin ni'ima sana aljanna in ya bi Allah wannan ba zai sa ya zama yana da matsala ba idan ranar juma'a ya dace da ranar idi shin za a yi juma'a ko ba za a yi ba za a yi sallar juma'a yau kun je juma'a yau ne juma'a aka yi sallar idi da safe hadisin da yake nuna kana da dama lokacin sallar juma'a ko dai ka je ka yi sallar juma'a a masallaci ko kuma ka yi sallar ka a zahar ba wai ba sallah ka zauna ba ba haka ake nufi ba don nafila ba ta dauke farilla sallar idi nafila ce sallar azhar farilla ce saboda haka wanda ya je idi da safe kuma ranar in ta dace da juma'a saboda rangwame na shari'a aka dauke maka zuwa idi zuwa juma'a din amma wannan ma in kana da himma din ka je juma'a saboda ladaddaki da Allah ya tara a ciki amma idan ka ce kana da uzuri ko nisan wani ko wani abu kana iya kai sallan ka azhar a ranar juma'a da kai baka je juma'a ba kuma za ce kai laifi ba saboda hadisi ya baka wannan dama amma ba cewa ba za ka yi sallah ba in ka je idi ka zauna babu azhar ba haka ake nufi ba sai kuma wanda yace shafi da wutiri kurhuwa da falaki da nasi da ake sawa dole ne ba dole bane wato kana iya ka canza wani lokacin mun karanta wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kansa yana canzawa kamar na rakatul fajr eh mun karanta shi saboda haka kana iya ka sa su kana iya ka canza su sannan kuma idan mutum ya bar sallar witiri yaushe zai rama ba sai gari ya waye ba idan ka tashi sallar asubahi kafin kai sallar asubahi din sai kai witirin sannan kai asubahi din wannan shine abin da ake nufi idan alfijir ya keto lokaci ya wuce amma kai tunda dalili ne yasa ko bacci ne ko mantuwa ne kana da uzuri ko kuma wani ciwo ne tsanani ya dame ka baka tashi ba sai da ka samu sauki ka tashi wannan uzuri ne saboda haka kana ka yi shafi'i da wutirinka sannan ka yi rakata da fajiri sannan ka yi sallar ka ta asubahi ba sai ka bari rana ta fito ba sannan kuma nasiha kan wato karerai da mutane suke yi wannan za mu samu abun lokaci na musamman domin mu yi bayani domin karya yau social media ma uwa ce uba kuma a cikin wannan bangaren na karere da ake shiryawa ta fannoni daban-daban da kuma karare na majalisu da na rediyo da sauransu wannan yana bukatar lokaci isasshe jazakallahu khairan da ya tunatar da mu wannan sai kuma mai tambaya cewa ina bin mai gida ta kanuri ta yi tambaya kwan ya kusuro gakin doya amzu sai shirowa ake guzayin wake ayawa wa me ayawa ba watiri mukwa amaka sanni o men daji sa warata yaktoro isayya a wurin kusuro sha gawi de stutuliya ga suna da dai warata yaksen abin da nake faɗa shine eh, cewa mijinta ya rasu Mm.
tana bin mijin bashi sai yan uwan mijin sun zo suna cewa ta yafe wa mijin ta yafe wa mijin Mm.
to in in ta yafe wa mijin shin zai ba zai zama matsala ba ga shi mijin Na'am.
sai ne nace a'a ba zai zama matsala ba in ta yafe shikenan in ba ta yafe ba kuma hakkinta ne Na'am.
Eh, kuma yayin da za a zo rabon gado dole sai an dubi irin wayannan basussukan Na'am.
ba za a ce za a raba gado ba kuma abin takaici da naji kwanan nan shine wasu yara da babansu ya rasu aka zo za a raba gado sai gashi ana bin babansu wani magudan kuɗi Na'am.
sai wasu daga cikin yara suka ce su ba ai shi ya ci bashin sa ba ruwan su su dai a raba musu gadon su kaga rashin imani na ya'ya ya kai inda ya kai uba yana da bashi yana cikin azaba a cikin kabarin sa annabi ya ce ba zai samu hutu ba har sai an biya bashin sa kuma dukiyar nan shi ya tara ya bari ba ku san wani irin wahala ya sha wajen tarawan ba amma shine yanzu za ku zo ku ce ku ba ruwan ku shi ya ciwo bashin sa ya saura gare shi eh ku zo ku ce ku a raba muku gado kamar ku din ba za ku mutu ba kamar in an raba muku kudin ba zai kare ba kamar kudin ba za ku rayu tsawon lokaci da za ku yi aya kuma ku haifi aya Na'am.
ku zo ku ci bashin wani kuma ba don Allah duniyar nan a dube ta a yadda take a ajiye ta a yadda take akan ka ba shari'a bane a ce mamaci ya mutu a niyo a tambaya wani suke bisa gado su abin nan ba ba za ka gode wa Allah ba ma babanka ya bar abin da ma zai biya bashin sa Na'am.
in babu fa kai din ne in dan halal ne mai bayyaya kai ne zaka je kai dawainiya ka biya Na'am, bashin na'am.
babanka Allah ya samu gane walhamdulillahi rabbil alamin mala Allah saka da alheri amin Allah barakallahu ba mu ikon amfana da abin da muka ji insha Allah amin amin masu sauraro an saurari shirin fatar musulunci